A masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah a yanzu kuma za a saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda zakir ms ali wato yonk shek zare yake gabatarwa a majalisinsa da ke sayaros sabon layi tudun wada zaria tafsiri ne dai da rukunin makarantun professors international group of schools da ke zaria suke ɗaukan nauyin kawo muku rukunin makarantun da za a iya samun su a lambobin waya sifili takwas sifili uku biyu hudu shida sifili ɗaya bakwai bakwai ko sifili takwas ɗaya uku bakwai takwas biyar sifili sifili biyu tara ko kuma ɗayar lamban ta sifili takwas sifili uku takwas tara sifili uku sifili biyu hudu za kuma iya kallon tafsirin a shafukan sada zumunta na zamani kamar a facebook yana na a garkuwar makarantar zazzau da na yonkshek zaria da youtube mai suna yonkshek da tiktok da kuma sauran shafukan sada zumunta da ake amfani da su a harkokin yau da kullum a karamakallah bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيا رب يا من جنده الدهر غالبا ولو ضعفت آراؤه يا معملا لك الحمد والشكر المسرمد دائما فلم يفش من يلجأ إليك توكلا صلاة وتسليما على طه أحمدا وآل وأصحاب ومن كان مرسلا اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد إخوة الإيمان السادات والعلماء والآباء والأمهات وسائر المتعلمين أمثالي أفتتح قولي بالتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته idan ban manta ba jiya mun tsaya ayan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa am taquluna inna ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu am Allah ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون wannan aya da Allah subhanahu wataala ya ce an ta ne har zuwa ƙarshen ayar nan tana da alaƙa da ayin da take bayanta cewa qul atahajuna na fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun kazo can aya dalilin saukanta shine faɗin da yahudawa suke cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabi bane da a ce annabi ne to da a cikin mu zai zo domin annabawa da a cikin mu suke zuwa duk littattafai namu ne Allah shi kai shi namu ne to saboda haka me yasa manzon Allah bai zo a cikin mu ba da a cikin mu zo to da annabi ne saboda haka dalilin sokon wancan aya shine dalilin sokon wannan aya amta kuluna to kuma wannan aya kafin mu shige ta alagan zai ƙara maimaita ta alagan mu cikin da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم عن الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون الله سبحانه وتعالى يتمر سوى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون to da Allah subhanahu wataala ya ce am taqulun wai shin kuna faɗa cewa inna ibrahim cewa annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asfat da jikokin da 'ya'yan annabi yaqub kanu hudan aw nasara kuna cewa shin su yahudawa ne ko nasara kul ya rasulullah ka faɗa musu a antum a'lamu anillah shin ku ne kuka fi sani akan Allah ko dai waya fi sani waman azlum mimman katama shahadatan indahu indallah ba wanda ya kai wanda ya ɓoye gaskiya na Allah zalunci ba ba wanda ya gaishe zalunci tufo wama Allah bi gafin amma ta'malun Allah ba mai bari bane abin da kuke aikatawa ba to saboda haka su yahudawa da suka san cewa manzon Allah manzo ne na Allah ga su fofe shi zai zo da addinin Islam sunan shi Ahmad da ya zo sai suka ce ina su ba su san shi ba musulma sun wani mai suna Ahmad ba bayan annabi Isa faɗa musu ne suna Ahmad zai zo da dinin Islam zaka ga yana magana cewa zai ɗaukaka wannan addinin manzo Allah ya zo da cewa yana da awon dinin Islam sun ce ai su ba su taɓa jin sunan shi ba ma addinin ma su ba su san shi ba an faɗa musu nau'in addinin amma sai suka ɓoye alhadi fa sun sani saboda kuwa ya kawo innan zalunci Allah kuma zai kala wa'annan ba kamar wanda aka yi zaɓe ne ga wanda ya ci abbaye na an sani to sai ɓoye gaskiya man ka taɓa shahadatan inda hukumin Allah kowa ya san wanda ya ci amma sai aka samu ana ganin su suna da hankali an yadda da su wasu doctors wasu professors sun je duk a shekatun katin banza ne ta kaɗa a ai ba shi ya ci ba alhali ga wanda ya ci ga bayyane ga a bayyane wanda ya ci gashi nan suka je aka danka mu wani ga ƙuri'un wannan aka samu wani ƙuri'a ga ƙuri'a shi kuma wannan wanda bai samu ba aka samu wancan karuwa ya kai wa innan zalunci kaga ya ɓoye gaskiya man ka kama shahadatin inda Allah ya ɓoye gaskiya to kai ya ce a to ai na zama shugaban ƙasa na samu me nake so shi kenan to ba shi kenan bane wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah ba zai bar ku da abin da kuke aikatawa ba ci ba ku dai kun yi wayan kuɗin duniya ba ku za ku samu na samu ai shi kenan dama a jiya mun ce abin da yake halakar da mutum da sabo na Allah akwai alhirs kuɗi kawo wa'annan sun ɓoye gaskiya na Allah subhanahu wataala sun je sun faɗa wanda ba shi ya ci ba suka samu wanda ba shi ya ci ba alhali shi ya ci suka ce ai bai ci ba kaga sun zalunci to waya kai su zalunci kaga shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana a wannan aya aka yi magudi su ma haka yi gudawa suka yi magudi ko sun mutu suka fuska ina su san wani mai suna Ahmad ba kai mutane suka ce eh haka ne muna tare da ku kaga ne kamar ai dan siyasa ne baka ci ba an ce ka ci an ke kawai mutane sun ce kai kaci sai ga kuma mutane kai ne shugaban mu to ka gani ya kai waɗanda suka aka yi magudi da su aka ba su wani abincin hanci suka yi zalunci ga wanda ya samu ƙura'a suka samu wanda bai samu wa ya kai su zalunci Allah ya ce wa mallahu bi zafirin amma ta'malun Allah ba mai bari bane akan abin da kuka aikata ba kuma ga wanda shi aka mishi magudi alhali shi ya ci suka ce ba shi ya ci ba to ya haƙuri ya dage da haƙuri domin Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu ista'inu bis sabri was salat inna Allaha ma'as sabirin ya dage ya haƙuri domin Allah subhanahu wataala ma'as sabirin yana tare da masu haƙuri ka yi haƙuri to shikenan za ka samu babban rabo a wurin Allah subhanahu wataala in baka samu yanzu ba ka fitowa ta kawo baka samu ba to waɗanda suka maka magwai ila ma tsayawa cikin ra'ayinsu a ce su ba ba su fa a cikin yan takara yanzu to wajen maka magudi to ka gani an tsayar da su to saboda haka ga wanda aka mishi magudi shi ya ci aka ce ba shi ba to ya haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fasbir sabran jamila ni haƙuri ya rasulullah haƙuri ai abu ne mai kyau manzo Allah da ya haƙuri gashi nan yanzu musulunci ina ne bai ba ka kai ma kai siyasa an ci ba kai ka ci ba kaga sai in ka arabtowa in Allah ya sa haka sai ka kai ma din ka ko ina kowa kai yake yi to kaga ka dage da hakuri Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu jibu wa sabiru wa ghabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun kuma shi Allah in yace la'allakum ba wai watakila bane watakila ai sai kai mutum zaka ce watakila to kana dai ku kwanto amma shi Allah baya faɗa haka kaga duk wanda ya hakuri la'allakum tuflihun da sannu sai kun samu babban rabo kaga ya hakuri to ko zai samu babban rabon shi kuma Allah subhanahu wataala yana faɗa cikin alƙur'ani asallahu an yi a ce bil fati aw amrin min indi facebook facebook ala ma fa'altum nadimin ala ma fa'altum nadimin cewa ka dage da hakuri domin in ka dage da hakuri za ka waye gari ka zama na ci ba kana mai nadama kai da kai hakuri waɗanda suka maka magudi za su tashi suna mai nadama ba ka baka samu ba sai ka ce kai kai zuciya za ka kaza ka kaza kale su wanda suka maka magudi ko to sai ka hakuri sai ga Allah ya sa an ma ce su ba yan takara bane zan an tsayar da su saboda an ga cewa ko an ce ana ganin su amintattu ba amintattun bane to ba za ka ga wanda aka mishi magudi yi hakuri zaman mu Allah abin domin anan ba wanda bai san abba kano gida gida ba me yasa a zai zama gwamnan kano haƙuri a yayi ai tun shekara hudu ya kamata ya zama gwamnan kano amma sai haƙuri yawan mu Allah abin yanzu ga shi shi ne gwamnan kano saboda cewa haƙuri dai ya bi maganan Allah Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sa'inu bis sabri was sala kaga ya yi haƙuri ya samu babban rabo yanzu ya zama gwamnan kano to saboda haka shi ma wannan wanda aka mishi magudi shi ya ci alhali shi ya ci suka ce ba shi ya ci ba to ya haƙuri shi ma sai kaga cewa ya samu babban rabo irin na abba kabe gida gida ya zama cewa ya samu burin shi to saboda haka yan uwa musulmi mu dage da yin haƙuri duk abin da aka yi in koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mallahu bi ghafirin amma ta'malun Allah subhanahu wa ta'ala ba mai bari bane akan abin da kuke aikatawa ba to muka ji cewa a wannan aya da Allah subhanahu wataala ya ce am taquluna inna ibrahima wa isma'ila muka ji cewa annabi ibrahim a wancan karatun tafsirin muka ji cewa annabi ibrahim ga azurin shekarun shi ga inda aka burne shi daga ran da ya wafati don mun ji wannan muka ji cewa ƴaƴan shi annabi isma'il ne da annabi ishaq muka cewa shi annabi isma'il shi ne dan annabi ibrahim ko mahaifiyar annabi Ismail Hajara ce ta haife shi ba Saratu ba kuma ita na Hajara alƙibtiya almisiriya ɗan misira ce muka cewa baiwa ce ita lokacin da wani sarki yake so ya abin da zai yi da sai da tana Saratu sai Allah subhanahu wata'ala bai ba shi iko ba da Allah bai ba shi iko ba sai rasa kaya zai yi ya ce ki je gurin mijinki har da wannan baiwar don na haɗa ki duk taki ce to da saukin ne ya ce har da wannan baiwar na baki to ita ce hajara to ita saratu ta gabata haihuwa sai ta ce to yadda za ta yi ita saratu ba ta haihuwa sai ta ce to ma annabi ibrahim ya ɗauka hajara da sadakar ita kila ta haihu kuma da sadakar ita sai ta haihu ta haifi annabi isma'il wa huwa zabih ala sahih ومن قال إن الذبائح هو إسحاق تلقاه من نقلة بني إسرائيل الذين بدلوا وحرفوا وخالفوا نقلة بني إسرائيل cewa duk wanda ka jina cewa ai azzabe wanda Allah umarni da a yanka shi annabi ishaq ne ka tabbatar wannan kawai ya dauka ne daga abin da yahudawa suke cewa amma da ya je makaranta ko dan yawo ne ko sai a ce mishi ai wanda aka yanka wanda Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Ibrahim da yanka annabi Isaac ne ai Allah ya ce babban dan dan shi Allah ya umarci shi da yanka to shi annabi Isaac da annabi Ismail wa ya fi wani girma abinda zai nuna mana cewa annabi Ismail shine babba an haifi annabi Ismail lokacin annabi Ibrahim yana shekara 86 to lokacin da mahaifi na shekara tamanin da shida za a hada da wanda lokacin mahaifi yana da shekara ɗari to kaga shi annabi ishaq ya haifi annabi ibrahim ya haifi annabi ishaq yana da shekara ɗari kaga annabi ishaq shi ne ƙarami to kaga in suka ce annabi ishaq shi ne ƙarami to shi ne sai da mana babban yana da lokacin shekara ɗari ai sai dai da mana lokacin yana shekara tamanin da shi da aka haifi annabi ishaq shi kuma annabi ismail yana shekara ba mahaifin shi yana shekara ɗari ya ga za su yi lissafin amma sai suka ce a babban ɗanɗan shi dai aka ce yanka kuma suka ce wai annabi ishaq ne aka yanka kai wannan hankali ma bai taɓa ɗauka ba daga shekarun saboda ku wannan duk tsirge-tsirge ne ku suke faɗa to saboda haka to da aka haifi annabi ismail kafin a haifi annabi ishaq annabi ibrahim annabi ismail na shekara sha hudu sai aka haifi annabi ismail ishaq kaga annabi ismail shine babban dan annabi ibrahim saboda yana shekara sha hudu ya haifi annabi ishaq kala imam qurtubi وقد أثنى الله تعالى عليه ووصفه بالحلم والصبر وصدق الوعد والمحافظة على الثلاث والأمر بها لأهله فقال تعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أزهر فانظر ماذا ترى قال يا ب... قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين سوى الله سبحانه وتعالى يا يبي النبي إسماعيل haɗin da Allah subhanahu wataala ya siffanta shi da haƙuri da kuma haɗe fushi da cika alƙawari da kiyayewa bisa sallah inda Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa annabi Ibrahim ya ce wa ɗan shi ya bunayya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azhuruk fanzur ma za tara annabi Ibrahim ya ce ya kai ɗan ɗana na gani a bacci cewa ni ina yanka ka fanzur ma za tara kai me kace zan yi kala ya awa ci fa'al ma tu'ma ka dai aikata mafi na abin da Allah ya umarce ka inda Allah ya ce kayan kan to kayan kan su ta zidini insha Allah min sabirin kaga dama imam qutabi ya ce Allah ya sifanta shi bil hilm was sabr kuma ya ce su ta zidini insha Allah min sabirin zaka same ni ko daga cikin masu haƙuri kuma ya haƙuri amma sai annabi Ibrahim Allah ya ce kuma shi da rago akan ya kanka dan dan shi ko shi yankun na gagau yankun na gagan to kaga Allah ya siffanta shi da hakuri fa qala ta'ala wazkur fi wazkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya kaga sadiqal wa'd imam qutabi yace bil hilm was sabr wa sidqil wa'd kuma kaga alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta shi da cewa shi ne hakuri ne sadiqal wa'd in ya hakuri in yace zai bada abu to ko sai ya bada ba wanda zai ce zan baka abu kaza ya ki baka bane ya ce kai dai ba wani shi to shi yana bayarwa wa qala aidan Allah subhanahu wataala zai kara faɗa mazkur Isma'il wal yasa wa zulkifl cewa wazkur Isma'il ka tuna annabi Isma'il wal yasa da yasa wa zulkifl wa kullum min al akhir dukkan su min al akhir tana cikin zababbu kaga shi ma annabi isma'il yana cikin allah ya zaɓe shi wanda kan ulama un nasab annahu awwal man rakiba al-kayl wa kanat qabl zalika wuhushan fa an sha hawa shubha malaman dangane suka ce farkon wanda ya fara hawa doki shine annabi isma'il domin a da fawar su doki naman daji ne rahoton su ake yi amma annabi isma'il ya ce kai wannan za ta yi daɗin hawa kaukana kutuka kutuka ko sai mata linzami isa sirji ko ya hau a gan shi akan doki ko yana ta mamaki amma yanzu wani za hau doki a dinga mamaki shine farko wanda ya fara hawa doki domin hadisin da zai nuna mana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittakhizul kaila wa ataqibuha fa innaha mirasu abikum isma'il manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ka doki ku hauta domin ita gadan babanku annabi Isma'il ne kaga da manzon Allah ya faɗo wani amma sai ce annabi Ismail saboda cewa shine farkon wanda ya hudo shi wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam awwal man fataqa lisanuhu bil arabiyyah al bayyina Ismail huwa ibn 14 sana cewa farkon wanda ya fara karya haicin shi ya koyi wani yare annabi Ismail ne amma shi yaren da ya koya yaren larabci ne za ga wani mutum shi yaren da yake kwakwa turanci ne wani ya goba wani to shi abin da ya fara yi yana karya harshen shi sai ya koyi larabci tun daga nan kuma sai aka fara karya harshe mutum ya ce kai yana so ya dan dinga iya yare kaza kaga mutum yana da yare biyu uku hudu duk daga annabi isma'il ne aka samu wannan to saboda haka tun yana shekara sha hudu ki zama da cewa ya iya larabci kuma larabci fa a bayyane ba irin masu abba har zuma ba mutum yana ya iya larabci fa shi ba irin wannan ba larabci yadda larabawa suke yi ya shiga cikin su ya ta magana irin wannan larabcin yake kuma tun yana shekara sha hudu ko ya karya haƙƙi to mahaifiyar shi ta rasu in wani yare zai in ba larabcin ba larabawa ne a gurin sai tsaye na ce musu shi fa kai kamar yaren da na iya in zai ce in mai yaren da na iya da me zai ce da yaren iyayen shi zai ce ka gani dole sai dai ya yi yaren larabci ko sai ya koyi larabci ga shi ne ya zama na ƙwararre a cikin larabci wata waffa walamma hadaratul wafat أوصى إلى أخيه بتزويج ابنته نسمة من ابنه من ابن أخيه إيش بن إسحاق فولدت له روم شو النبي إسماعيل لوكس النبي وفاتي النبي إسحاق أي شيء سيتي مع النبي إسحاق إذن نبي وفاتي كأوغد أعتا نسمته قدن دنك إيس kuma ita wannan nismatar bayan wafatin annabi ismail annabi ishaq ya auwar da is da ayyayen shi annabi ismail ne su mato su suka yi aure kuma ita ce fa ta haifa duka yan rum duka rumawa in ka ji an biyo an biyo an biyo an biyo sai an kai kan is ta ce kuma mafiyarsu ta ita ce aka sami rumawa da har yau muna jin su allah ya ce gulbatun rum yan rum din nan da allah ya faɗa alƙoƙarin su duk jigocin tai وتوفى إسماعيل وله من الأمك cewa annabi Ismail ya yi wa fati yana da shekara 137 a yanzu kafin mutum ya kai shekara 100 akwai aiki yanzu shakka yau da ya kusa kai 100 kuma ke shi ake ya tsufa to su a lokacin zakarun mutum ya wuce 100 ya shigo ni saboda duniyan tana kara za bayani shi kuma su ma suna kara ta baya kaga idan sai an kai lokacin da ma shekara tamanin ɗin ma aiki ne to ko kaga saboda haka su a lokacin sun tumna kan wuce shekara ɗari mudifina isma'il bil hijr ma ummihi fil makka annabi isma'il an burne shi ne a hijr inda aka burne mahaifiyar shi kuma hayyu in ka je garin makka in ka ce hajju isma'il nan za a nuna maka inda aka burne shi da shi da mahaifiyar shi domin ta gashi rasuwa sai wasiya a nan shi ne yake so a burne shi inda aka burne mahaifin shi kuma anan dai aka binne shi to Allah subhanahu wataala dai ce am taquluna inna ibrahim muka je magana akan annabi ibrahim wa isma'il muka je akan annabi isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat wa inna uku da anan zai bayyana su da Allah ya ce ishaq annabi ishaq kuma yadda muka ji cewa an haifi an haifi annabi ishaq annabi ibrahim yana shekara ɗari ne ita kuma mahaifiyar annabi ishaq saratu tana da shekara casa'in lokacin yanzu a lokacin kafin kaga mutum ya haihu su aiki ne ɗaya biyu shikenan ko uku amma yanzu kaga mutum an fito makaranta kaga abincin sai ka ce ne mun zai mace bula ne shi su jagewa ne kamar ne amma su a lokacin su kaga mutum ya gan shi da 'ya'ya uku daɗi yake ji musamman ma maza wannan arziki kenan amma mun yanzu kaga ma mutum ɗaya goma wani sun ma mishiwa zai ce ma gurin asibiti ne je asibiti a rage haihuwar nan fa kuma a daidai na haihuwar sun mishiwa masu lokacin su daɗi ma suke ji su yawan ɗaya a cika saboda haka da sai da ta kai shekara tasa'in ta ma fara tsufa sai ta haifi annabi ishaq وقد ذكره وقد ذكره الله تعالى بالثناء عليه شي ما النبي إسحاق الله يا يبيش الله يبيش كما عند الله سبحانه وتعالى كتوا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين muka bishi bishara da annabi ishaq min sadiya a cikin mutane na gari kaga shi ma Allah subhanahu wa ta'ala yayi bishara akan zuwan annabi ishaq wa fil hadith عن أبا هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم maza Allah ce kun san babba dan babba dan babba dan babba shine annabi Yusuf sai wani babba sai annabi ya shi ma babba ne sai waye sai annabi Ishaq shi ma babba ne sai waye sai annabi Ibrahim shi ma babba ne kaga anan muhallin shahid shine alkarim din nan Allah ya manzo Allah shi ma ya yabi annabi Ishaq sai to shi ma din mai girma ne أن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم to ga mu ɗalibai karin aka ce mana waye karim dan mai girma dan mai girma dan mai girma me za mu ce mu ce shine annabi yusuf dan annabi yaqub dan annabi ishaq dan annabi ibrahim shine amsan kawai in ka faɗa ka ka ci jarabawanka in ji wannan tabbaya aka maka to wata kira anna ishaq lamma tazawwaja rifqatu malamai sun ce lalle annabi ishaq lokacin da ya aure rufatu ta kasance ba ta haihuwa amma shi annabi ishaq da kanshi ya roƙa allah allah ka ba matar shi ɗa to da ya roƙa allah wannan addu'a sai allah ya amsa addu'an shi sai ta zama na ta yi ciki to lokacin da suka lokacin fitowarsu kazan hassan da hussein ne lokacin fitowa haka zai za ku sai na fitowa to dama mata annabi ce mu'jizan annabawa zai zai zama a tare da ita sai ta ji ƴaƴan nan nata na ciki suna faɗa dai ya ce ni zan fara fitowa dai ya ce ni zan fara fitowa wannan ya ce wannan ya ce sai dai ya ce wallahi sai yin fito ta duk abin da zai faru ya faru ko ma mutuwa za ta yi ko me za ta yi shi dai ya fara fitowa sai dai ya ce a a a a kana faɗa haka sai to kai ka fara fita yin jira suke hakan maka ce sai ɗayan ya fito yana fitowa sai aka kira shi da isu kuma shi ne ya fa duka rumawa duk jikokin shi na biyu wanda ya zo bayan wanda ya zo a ƙiba is sai aka kira shi da yaƙub a ƙiba is ne wanda ya zo bayan is aka ce mishi yaƙub wanda ya zo bayan is a ƙiba yaƙub da ake wajen aka samu suna annabi yaqub wanda ya zo abu a ƙarshe ai sai da wancan ya ce zai fara fitowa shi kuma sai zuwa ƙarshe sai aka kira shi da cewa yaqub wanda ya zuwa ƙarshe to da suka fito maman tana ganin wanda ya zo a koko ta fara tsanan shi wanda ya zo annabi sai ta fara san shi ko da ai ta ji rigiman da ake yi ta ji ɗaya ya ce shi zai fara fitowa ɗaya ya ce shi zai fara fitowa ɗaya ya haƙuri to ko wanda ya haƙuri shine zai zuwa ƙarshe sai ta fara son wanda zuwa ƙarshe shi kuma mahaifi kawai babban ɗana ko shi ya fara son isu shi annabi isa sai ya fi son isu da ya fara son isu ita kuma ta fi son annabi yaqub suka girma da masan dosin ne a rana ɗaya suka fito ko da bambancin awa ne to kaga kunsu zai zama cewa ɗaya shekarun su ɗaya haka suka zama shi isu ya ƙura iya farauta kuma shi annabi yaqub shi bai iya farauta ba shi ba abin da zai yi sai dai ya a gida gurin mahaifiyar shi kawai kaga baba wanda zai taimake shi da dole fi san shi to ita kuma wafiya tana ta gaɗin ɗanta kullum sai wata rana lokacin idan baban su ya zama babba ba a gani ya tsufa shi baya gane sun yace isu to baba isin yake zuwa akwai wanda zai iya zuwa a matsayin shi amma in yace isu kana zuwa zai taɓa riga ya ji rigan isu ne ya taɓa gashi ya ji gashin isu ne yanzu kamshin isu ne har da kamshi yake ganewa saboda ba a gani sai wata rana yana jin sha'awancin nama sai ya ce wa ɗan shi isu tun da isu ya ifa wata sai ce ka je ka fa wato mun nama haɗaɗɗe in sa albarka in maka addu'a da kai nake bantan wannan addu'a sai ce ba ba matsala sai ya tafi isu aka cika kayan gida aka sa kayan farauta aka fita ana ta fahota ba za an fahoto ba mahaifiyar tana nan tana ji kuma bata zuba sai baban sai ta ce ba zama isu ya fita sai ta ce wa annabi yakub ya ɗauko kayan isu in ya dawo gida da isu yake sawa ya ɗauko ya sa ka ɗauko jajayen akuyoyi ka yanka ya yanka ta ce ka feɗe ya feɗe fatan kuma ya sa a jikin shi saboda tana da gashi akuya ya sassa so da ko ya taba haka ya ji dai gashin isu ne ba ya haka da gidan isu ya sa sai da amon kasan mata in miji ya ce yadda yake so ko ta san yadda za ta yi ta mishi yadda yake so ta haɗa shi ta yi yadda yake so ta kawo mishi da kawo mishi haɗin nan haɗi ya yi haɗi aka kawo mishi shi aka kawo mishi aka ajiye a gaban shi ta ce waye annabi ya ƙubi ya tsit ko da kare magana a ce ba isu ba ne ya ce wai waye ne shi har su uku sai ce isu ne ce kai wannan ba muryar isu ba ne kuma ta ce ba mutum yana girma ba ka sani muryar shi ta ƙara fashewa ne ko ta dai a yadda da cewa isu ne baban ya ce zo dai yana zuwa ya ka yi duka shi fa a ya ka yi duka shi bai san fatan da maman ta ce ya sa bane ya duka shi wuzu wuzu shi kuma baya gani lokacin ya taɓa riga ya jirga isu ne fa an dawo fa wata maman ta ce isu ne sai ya ce to shi kenan ya mashi wasu addu'o'i wanda yake so ya mawa isu sai mu annabi yaƙub to da hakurin da ya yi mahaifiyar nan da ake so a mawa isu sai aka mawa annabi yaƙub aka mawa annabi yaƙub shi to muhammad tana ce ta zini wani addu'a za a yi to da ya ce ya wanke wata addu'a sai ta ji ya ce allah ka sa ka zama duk a cikinka kai ne babba a ciki wanda ake ganin girman shi ya ce amin kuma allah ka sa duk abin da ka faɗa ko mutane dubu ne wannan ya ce a kashe shi kai kana cewa a ƙale shi kowa zai ce eh haka ne duk sai abin da kace ko a cikin mutane sai ce amin shi ce kuma Allah ƙara maka ƴaƴa masu yawa ya ji daɗi za mu ji a lokacin su kafin ka ga mutum ya yi ƴaƴa kai aikin kuma shi tun a lokacin shi tun bai ma ya aure ba an mushi wannan ada har ko ai shi zai ji daɗi ce kuma Allah ƙara maka arzikin ƴaƴa masu yawa da kuma dukiya sai ce amin sai ya tashi ya ci rigan izi ya saka lema isa abin shi ya ci ga fatan nan ya je ajiye ko ya suna kan ba shi wani shi da mafiyar shi isu kai an dawo an fa wato nama an zo an feffeɗe an komai an kawo baban sai ba an kusanto da abuwan shi ce waye ya ce isu ne isu ba an zanga kawo ta gaskiya ba da ne bane sai ce eh muryan dai muryan isu ne kamshin kamshin isu ne ita ba gashi gashin gashin isu ne gashi zan isu ne sai gane ashe ya kofi mu addu'a sai baban da ya ce to shi kenan amma dai fa addu'an da na ce zan maka ta tafi shi tunta shi ba zai dubi in ciki ba da kyau yadda baban zai dubi in ciki ba saboda shi baban ya fi son yayan shi ne zai dubi in cikin duk girman addu'an na yamma yaƙo ita wafin tana zo ne sai ce baba to amma addu'an sai ce wancan addu'an gaskiya dai ta wuce ka ma zan mako ta addu'an sai ta adai sai ce Allah ya kara maka Allah baka ƴaƴa manya-manya ai masu ƙarfi shi ne aka samu hun hun duk buga wanda aka yi waya kai su ƙasa in ba lokacin manzan Allah ba manzan Allah shi har ya haɗa da su ɗin dukka ya gama da su su ka gani Allah kuma ya ansa addan annabi isa suka zama na manya masu ƙarfi hun mai ce Allah kara muku dukiya ta ƴaƴan bishiya sai ce amin shi yana ganin an mishi addu'a ne an ƙure mishi addu'a bai san wanda aka ma annabi yaƙub ba ya bibiya ya bibiya ya ji na annabi yaƙub ya ce kai kai kai kai na shi tafi na shi shi to shi ko ya yi alƙawarin sai ya kashe shi mahaifinsa yana rasuwa sai ya kashe shi dama shi ne mara haƙuri duk da kai ƙin haƙuri yanzu ma an fito dunan ya ƙi haƙuri ya ce to wallahi sai ya kashe shi mahaifinsa yana rasuwa to da maman ta fahimta cewa fa ɗan isu ya fara mu annabi ko dan nuna bambanci bambanci haka to sai ya ce mu annabi ishaq mijinta ya umarci annabi yaqub ya je ƙasa haran wanka washi laban sai ya ce to shi ko je me zai ce a'a zai je ne gaishe shi ya ce to shi kenan sai ya ce to annabi yaqub ya je annabi yaqub bai je da rana ba ko da safe sai dai bari dare ta yi dundun dare ta yi ya gane ba wanda zai sun tafiyan shi fara tafiya yana tafiya yana daukan tafiya kawai biki zai kasar haran ba ya kwanta sai matashi nan dutse don ya tsinan ji dama dama yana cikin bacci sai mafarkin ga mi'iraj abin da ake hawa sama mi'iraj yanzu isra'i da mi'iraji ko to sunan mi'iraji da aka ce abin hawa sama ne da abin da ake aje can sama a dawo sai ga ana hawa ana so kowa ana cewa ku faɗa ma shi annabi yaƙub cewa Allah ya ansa addu'a mahaifin shi kuma Allah zai azurta shi da 'ya'ya masu yawa da dukiya da kuma cewa ya zama na babba magana shi ita ce ake ji ka san mafokin annabawa wani annabi ne mafoki wahayi aka mishi shi ne wahayin nashi to kaga da yawan na mafokin sai ya tashi yana farin ciki Allah ya ansa ta shi kai daɗi ya ji wannan matashin da yi na dutse ya ɗauki shi ya kafa dutsen na agon yana kafa dutsen nan ya ce ya yi alkawarin sai ya maita wannan gurin da ya kafa dutsen nan bai ta iyu da mun ji a wancan tafsirin cewa idan aka ce ilu Allah ake nufi an ce ni ka ilu bawan Allah har ilu ana nufin Allah ne sai ce baitin ilu ɗakin Allah kuma wannan gurin ya cika alƙawari shi ne zama baitin maqdis amma bayan shi annabi Suleiman ya zo ya ƙara tattata amma wanda ya assasa gurin ya baitin maqdis annabi Yaqub ne to safiya ta yi ya ci gaba da tafiya muna tafiya yana tafiya yana tafiya yana cin tafiya yana kai ƙasa haran sai ya tambayi ina in kawun shi laban ga ce ai guri yana guri kaza ya zo ya yi sallama da shi cewa gashi gashi mahaifiyar shi ce ta ce zo fa mahaifiyar shi rufkatu ta ce zo sai ta ce ta ba matsala sai ce kuma ga matsayin da yake faruwa da shi ya ɗan uwan shi da haka ana so ne a ɗan killace shi kai dinga bi saboda ka san mutum yana da abokai wani abokin in ba ma yana jan wajen ka zai faɗa ma abu dan uwanka na gan shi a ƙasa kaza kaga zai aiko da kai ka can ko shi ya gama da kai tun anan ka gani sai aka killace shi samu mushi wani guri da zai dinga zama annabi ya kuma ya zama dan gata to ne zan dan gata ana nan ana nan shi kuma laban au shi laban din nan kawun shi sai zama na ciwo yana da ƴaƴa biyu layya da gashiru ita gashiru kyakkyawa ce idan ta mai kyau ne to kuma nan idan ta can ciki yake kuma farin ba fati ba ne bakin ba baka ba ne ka san daga cikin kyan mace ga mana bakin ya yi duluk farin ya yi fala can fari ba ta dinga maka wa shi tana maka waka ido ya waka samu kan shi ido ya ciki ciki ba kaga ta maka wani haka ta dan maka haka idan ya dan wani haske haka yana cin mace to ai shi yana da hankali bai san mai kyau ba sai ce rashi da yake so fa yana so ya aure rashi sai kawai shi ta aiwa matsala tun da dama kai kamar dan dana zan ce sai ce amma sadakin sai kayi shekara bakwai kana noma da ciwo sai an baka zabi da ce ai ba matsala shi dai shi kenan ya zai ya shekara bakwai ya yi ta zuba aiki ya yi ta kiwo noma duk ya gama aka yi aure da daga da wasu suke yin aurensu saboda safiya da safiya sai gama taka aka yi aure safiya tana yi ko yana so ya ga gailu sai ya gala ya ce kai bai gane ba shi yana so ya gama yake ido ya gama ido haka shi da ya ce gahiru yake so ga ce karyasa ya gama shekara bakwai don a ba shi gahiru a je a ranka mishi da ya ce bai yadda da wannan ba wannan dai an cuce shi ya ce siya kai kara ya je faɗa ma laban ta yi gama shekara bakwai yana so a bashi zahiri an je an bashi laya sai laban ya ce to duk da zai baka san sunan ba ne na ce amma laisa min sunnatina an ta ta zauwa da sugura kabla kowa mu dai a sunan ba za a aurar da karama kafin yara ba sai a to ai bai sani ba ya ce to an kana son zahidin kaga dai shekara bakwai ya ce to shi ke ya kara shekara bakwai yana noma yana kiwo aka yi aure cikin dare da aka wai gari ya ga zahidi yanzu ya ji sakat amma da an waje ya gama shekara bakwai an je an dan kamshi wanda ba ita yake so ba ana nan ana nan falon ya ta ɗau ciki tun ka ma kuma ban iyayen shi ba kawai lai ta ɗau ciki ta yi fa Robin Robin can kuma ba daɗewar watanni haka kwanaki ta ƙara haifar shagun kai kwawon su take yi can ta haifi lawi can ta haifi yahuza can ta haifi shibakun wasu kuma sun ce ai ba ya shibakun ba ne ai sakir ne ta haifa sai kuma ta haifi zabawalun kawo wannan su ne su suka ma sai za su da su duk faɗa suke yi duk ta haifi ina a shida ita layya mara can zahiru ita kuma mai can kokoda ɗaya babu sai ta fara kici ta fara kishi eh ai sun ce haka zamu su haka suke sai an fara auren kannuwa sai a haifa sai aure ya kuma ba ta da ƴan uwa ne wannan ba za a yi wannan ba amma dole in dai za ka aure ta tana da ƴan uwa sai fa kai na ƴan uwarta in kuma kana so to in baka so kannuwa dai za a baka yayya yara za a baka ka dai a takaice dai in kana son yin shi kenan ba ka wata shekara bakwai ba layya maka can ta yi ta afan 'ya'ya to kuma ga shi da mai shan ko ɗaɗe ba ta da shi sai ta fara kishi dama e dukkansu ya haɗa e a lokacinsu ba to sai ita sai ta fara kishi ita rahilu mai kyan da sai ta sanya za ta yi ai tana da baiwa balaha sai ta ɗau baiwar ta balaha sai ta ba annabi yaƙub ya sadaka da ita yana sadaka da ita sai ta ɗau ciki da ta ɗau ciki sai ta haifi dana da bakayon ta haifi dana da bakayon sai ta ɗan ɗan soki-soki tana dai da ɗa amma ba ɗan cikinta ba ka san me dalilin yin haka kai ya zama na hatta wa fati ko shi wa fati a ce duka 'ya'yan nan duk 'ya'yan kishiyar ta ce ko 'ya'yan uwar gida saboda ita ce ta yugo yayi ta ce ta farko kishinta kenan sai sa ta bada mai wata a sadaka da ita ta haihu a ce da ƴaƴanta ne amma dai ba cikin ta ba ita ma fa liya ba tana da ƴaƴa shida ba sidda ita ma sai ta bada bai wata zulfa a a ta kara ita ma bai wata zulfa ta fi ƴaƴa biyu da auda uda aukuda da aushiz ta ma ta haifa kaga wannan baiwar rayu ta fi ƴaƴa biyu ta ma baiwar zulfa ta haifa ƴaƴa biyu ta jinji tana ma da 'ya'ya shida amma duk da ka sai dai ta kara ta ba da bai wata shi kuma annabi yaqub shi dai ga ga matar shi kyakkyawa ita kuwa ko ciki ba ta da shi ana nan ana nan kawai sai ta koma zuwa ga Allah to Allah ka bani da ta shafa su sai ta ciki ta ɗau ciki sai ta yi faɗa mai girma ɗan kyakkyawa ɗan beautiful annabi yusuf ita ce mahaifiyar shi dama a ita ma kyakkyawa ce kuma dama ita so ya fara aura shi ta haifa annabi yusuf shi ma sai farin ciki dama ga sun watan ta daɗe ba ta haihuwa dan ta wuce ga kaman wani me mahaifa ga ita ta haihu ka gani ta haihu ta ta haihu na ji daɗi san annabi yusuf ya dan fara girma haka sai ya ce sai mafarki cewa fa Allah ya umarce shi da garin na ya koma garin yayan shi isu shi kuma har yanzu isu yana nan nan bakin cikin to kuma Allah ya ce ya koma sai ta sai dai ta Allah sai ya faɗa ma kakan shi ya faɗa ma amin shi kawun shi laban ya ce to ni fa zan bi ƙasa hazan in koma ƙasar kan'an ya ce to ni dai zama na da kai ba abin da zan ce shi godiya amma ka faɗa duk abin da kake so in baka a dabbobin nan na shi ce in ni ne abin da nake so a duk dabbobin nan naka duk wanda take da fari a tare da ita ka bani ita kun san mai dalilin haka in akuya ne ja in tana da fari in akuya ne ya yi ya sadaka da shi da wannan ɗaya akuyan to za a haifi mai kama da akuyan kuma masu faragan nan suna yawan haihuwa ana haɗawa sai ga hau ana haɗawa an hau kaga sai ka zama kana da dabbobi garke nawa saboda akwai mai tare da fari a tare da shi in bakan rago ne akwai fari saboda tana haɗuwa da matarta ta hau an ƙara hauwa an ƙara hauwa kamar mai kawai har za ka samu garke mai yawa sai yayyin sulayya da rahilu suna da yayyi maza sai yayyin mazan suka ɗauke dukkan mai fari a tattare da su suka je suka yi can nesa sai suka tafiyan kwana uku dalili shine ai hadisi can domin da cewa jijiya yakan halbi wani kalam yana kama da shi to saboda kan ma ya halbi wata sai mana irin mai fari suka mai tsawon tafiya uku akwai ma bambanci ko halba ma ba za ta yi ba don kina suna mu kishi wai suna jin haushi ga kanninsu a hannun mutum wai kuma kun ɗauki don mai fari sai yana musu mujizan annabawa kun san abin ayaba abin nan nashi dogo na an ɓare shi ba girin ba ne ana buɗe shi zaka ga fari yana haske to wannan farin sai buɗe sai ɗauko farin abin ne feffeye ya zauna fari tal sai kasan ya ɗanyi tsini sai soka tsakanin wannan akuyan sai bai sassa su kuma in rana ta yi sai su ga haske sai su zabura ɗan ɗan cikin sai ya haka in aka haife shi ɗin ta akuya ce in aka haife shi ya samu akwai fari a tare da shi kawo kuma yin fari dama yake so dukkan aka zama duk masu farare ne sai shi kuma labarin ya daɗe yana neman mai fari bai samu ba sai sai ga ah duk sun haifa mai fari su ce a to ai duk naka ne yanzu sai ce to shi kenan su kuma yan uwan suka ta wuce ka da sun gama abin sun gama amma da duk da haka suka da haushi to da aka bashi bin raya ta kuma lokacin ya ɗan yi kwanaki can ya ɗau hanya kawai ya ƙale su na faɗa ma laban ba laban baya nan kawun shi laban ya buga faharan da shi da matan shi duk suka ce za su bi shi da yabo wannan gari yana ci tafiya yana tafiya yana tafiya kai sai haɗu da laban dama bai ma laban sallama ba an ce baya nan to ya haɗu da shi a hanya sai sallama ya ce dama na bawo gida ne na ce zan zo zan koma ƙasar mu kan'an sai su ai shi kenan ba matsala sai ta tafiya suna tafiya yana tafiya kawai suna zuwa wani guri mai suna sa'ir sai dakata ya ce ɗan wannan babban nashi a kai ma ɗan uwan shi isu a ce yana nan a ce mishi yaƙub ɗan uwan shi yana nan a raye bai ya fati ba kuma ya tuna da dangantakar da ke tsakaninsu ya manta da magana zai kashe shi ya ba bayi wannan bagon da suka ɗauko wannan bagon aka kai wa isu isu ya ɗauka ya ji na dan uwan shi ne na ba tausayi sai ce a juya ta bogon a koma da shi a ce mishi ni zan zo da mintuna ɗari in kashe shi kai kai kai to shi baya son ya ji wannan magana su wai dai su zo sai mai ke tare da su ko suka ɗauka bogo suka mai da mishi gashi ga abin da ya ce zai zai aiko da mintuna ɗari a kashe ka annabi ya kuma ya ce to shi dai wa abin da zai Allah ya ce kai ya ji tsoro amma mafita shine ya sauka yana fula ka a biyu sai ce Allah kaffa ka manta da alƙawarin da kace za ka mun Allah ya ce kan ji tsoro kuma na gane fa ya ce dunduna ɗari fa idan ya ƙara roƙon Allah Allah dai ya ce yana tare da shi dama yana da dabbobi masu yawa sai samu awaki ɗari biyu ya ajiye su a gefe da mazajen su awaki ashirin mazajen awaki su ma ashirin ya ajiye su gefe sai raguna ashirin ɗari biyu awaki ɗari biyu mazajen awaki ashirin tinkiya ɗari biyu raguna ashirin raƙumi kuma talatin shi kuma shanu arba'in jakuna goma sai ce to na farko su je masu awaki suna zuwa kafin ya gama ganin su sai kagano su kafin ya gama ganin ya kagano su kafin ya gama wani da haka dama kyautan Allah su wani matsala shi ne yake ba a baka duka taro ina ka kawo tambaya na ba a a kawo wannan baka manzo Allah ya wani kafin ba da yake imani ya ga kai da shanu can ya ga ganin ya ce duka nashi amma shi ina isu an kawo duk yana cewa ina ita ina yakubu a ce yana baya sai ta dallata shi ne shagon su da wa'annan abubuwan yi ta gaba to ya gabe ba yakub ba a shi annabi yakub bai fara tafiya ba sai da daddare ce da daddare ta yi ce to yanzu ya ga hanya ce fara tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai da asubahi ta yi asubahi tana yi ko shi gonin mutum yana ganin mutum har annabi yakub ya zafi ga ya haka ya sha isu ne sai ga mutum ya ce dakata yin sunanka ashe mala'ika ne sai ce ni sunana yaqub sai yaqub to ga ba sunanka yaqub ba sunanka isra'il saboda ai yayi tafiyan dare ba daga dare ya fara tafiya zan ya je gun isu da dare ai ya fara tafiya sai da asbahi ya haɗu da wannan mutum mutum ne ya ce ka gama shan tafiyan dare ka ce sunan ka yaƙub sunan ka isra'il kai matafin dare ne ai mutum su fara da yi asbabi abdi ai tafiyan dare aka da manzon Allah to shi ma ai tafiyan dare ya ce wannan mala'ika ya ce to daga yau sunan ka isra'il sai ce to sai ce to kai waye kai inji annabi yaƙub yake ce wannan mala'ika shi bai san mala'ika bane sai ce kai waye kai waye aiko ka daga ina ka zo sai ba shi amsan shi da kanshi ko sai ya ɓace yana ganin ya ɓace sai annabi yaƙub ya gane a wannan mala'ika ne amma da ya ce mishi ni mala'ika ne Allah ya aiko amma yana ɓacewa yana ganin ya ɓace a ya ce to mala'ika ne ki ci gaba da tafiya yana tafiya yana zuwa ya haɗu da isu isu ya isu ya mishi haka ga annabi yaƙub ga isu dama an ce Allah ya ce ka annabi yaƙub to anan za mu dakata don zo za mu ci da wannan isa na annabi yaƙub da shi da ɗan uwan shi isu kuma da fatan allah sa kan iya mu da alkhairi allah ka sa kan malaman da alkhairi allah ka biya mana bukatun allah ya zaune da najeriya lafiya allah ya zaune da ƙasar mu lafiya allah ya kawo mashi ɗaya hutsan kwana da lafiya jiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ka tsikin baban cikin gida allah ka gafarta mishi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتم الماء أبلغ الخاتم الماء سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
To alhamdulillah an saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma kenan wanda zakir MS Ali wato Yonkshek Zare yake gabatarwa. Tafsiri ne da muka ɗauko muku daga majalisin Shehin da ke Sayarot Sabon Layi Tudun Wada Zaria rukunin makarantun Professors International Group of Schools da ke Zaria suke ɗaukan nauyin kawo muku rukunin makarantun da za a iya samun su a lambobin waya sifili takwas sifili uku biyu hudu shida sifili ɗaya bakwai bakwai ko sifili takwas ɗaya uku bakwai takwas biyar sifili sifili biyu tara ko kuma ɗayar lamban ta sifili takwas sifili uku takwas tara sifili uku sifili biyu hudu za kuma iya kallon tafsirin a shafukan sada zumunta na zamani kamar a facebook yana na a garkuwar makarantar zazzau da na yonkshek zaria da youtube mai suna yonkshek har ma da shafin tiktok da kuma sauran shafukan sada zumunta da ake amfani da su a harkokin yau da kullum a kasance tare da mu gobe idan allah ya so domin jin mu ɗauke da ci gaban wannan karatu wassalamu alaikum wa rahmatullah